Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da zamu kawo muku tarihin Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ai sauraro lafiya.
Idan ajali ya rabo ni, ina roƙon ka sanya ni, cikin hanyar da ka kai ni, wurin yari da karama ni, ka ban tauba tukul kwani. Idan na zo gurin mutuwa, ka sauƙaƙa masu sashi kuwa, gare ni a nan ka bani ruwa, in sha shi in daina yin shaƙuwa, a doni shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للإعتقاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يؤتيه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على عبد البريات سيدنا مولانا محمد شفيع الكائنات المرسل رحمة في الأرض والسماوات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحاب الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقداب وساقيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم أبي المواهب الخفيات والجليات وعن خليفته وصاحب فيدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهام يس كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية الحمد لله magana akan da'irorin waliyai ya kai mu ga saukowa ko kuma hawa inda cikamakinsu yake shine al-khatmul muhammadi ko khatimus sab'il matani maulana abul abbas tijani sakana allah min faidi madadihi bi amla'il awani a jiya mun kwana inda muke ba da dalilan kasancewarsa shine khatimul akbari shine barzakhul a'la kuma shine ussul wasa'ili a tsakanin sauran bujuman sadokan kudubai waɗanda ake kiran su barazikul aqdabi mun kawo maganan muhyiddini bin al-arabi al-hatimi radiyallahu ta'ala anhu wanda shine mafi girman waɗanda suka yi da'awar makamin babu kamarsa wanda yi baitukan da muka karanta a baya yana cewa bina khatama Allahul wilayatu fantahad ilaina fala khatmun yakunu laha ba'di shi wannan babban wali yana daga cikin fuhulul aqdabi yana daga cikin barazikul agawasi kuma khatamu ne a zamanin sa amma katmiyatul kubra ita ce ba tashi ba amma khatmiya cikamaki na waliyan zamanin sa wannan martabar muhiddin ya kaita dalili kuwa da ya nemi wancan makamin Allah tabaraka ta'ala ya yaye masa hijabi cikin kashafi ya nuna masa mai makamin har ya sifanta shi yake cewa wa amma khatmul wilayatil muhammadiyyati fa huwa li rajulin min al-arabi min akramiha aslan wa bad'an wa ra'aytul alamata allati qad akhfaha al-haqqu fihi an uyuni ibadihi wa kashafa hali bi madinati fasin hatta ra'aytu khatamal wilayati minhu وقد ابتلاه الله بأهل الإنكار عليه فيما يتحقق به من الحق في سره من العلم به wannan dalili ne na cewa maulana abul abbas tijani sahibul qurbi wat tadani shine ma'abocin wannan makami sannan yana daga dalili kuma kasancewa shi radiyallahu anhu shine al khatmul muhammadi abinda sayyidi al qutbul kabiri muhammadu wafa dan muhammad ya faɗa wanda Imam Sharani ya ciro ya rubuta a cikin Tabaqatul Kubra cewa Khatimul Awliya'i ala qalbi Khatimul Anbiya'i alayhi salatu wassalam cikamakin waliyai yana bisa zuciyar cikamakin annabawa ne wato duk ilimin da khatimul auliya yake wadaka ciki yake fantamawa duka ilimin annabi Muhammadu ne bai da wani ilimi nashi daban dukka ilimin khatimul auliya il muhammadiyin to ilman na annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi sallama kaga kuwa dole ya gagaru waliyai abin da yake ƙara tabbatar da wannan shine faɗin Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin da yake cewa ana sayyidul auliya'i كما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء لا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بارنا من نشأة الأوالم إلى النفك في السور يتي نيني شوغبا وليا الله باكي دا كما يدى أنه محمد صلى الله عليه وسلم yake shine shugaban annabawan Allah gabaki daya saboda haka babu wani wali da zai sha madadi ko kuma ishayar da madadi sai face daga tekunmu tun daga faruwar alam har zuwa busar ƙaho shine kudubun nazifi Allah ya kara mar yadda yake cewa min awwali nash'atil awalim kulliha ila an-nafki yasqi kull fardin wa zarrati
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله من أول نشأة الأوالم كلها إلى النفخ يلقي كل فرد وذرتي من أول نشأة الأوالم كلها إلى الناق يلقي كل فرد وذرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قاموا لا يدري إلا محمد لو في محمدية خير وقفتي مقامه لا يدري إلا محمد لو في محمدية خير وقفتي
wato yana daga cikin dalilai wanda waliyai suka sifanta shi da shi musamman sayyidi Muhammad Wafa yana cewa min alamatihi anna lahu wa qafatan wa muqabalatan fil haqiqatil muhammadiyya laysat li ghairihi shine kudubun nazir yace to maqamuhu la yadrihi illa Muhammadun lahu fi muhammadiyatin khair wa qafati matsayin shauti jana radiyallahu ta'ala anhu babu wani wali da ya isa ya san shi sai dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin yana da matsayi a wurinsa to a takaice dai yan uwa musulmi duk abin da waliyai manya suke faɗa a cikin sha'anin khatimiyatul kubra wadda take banci alkhatimul muhammadi hakika gaba ɗaya hujjojin da dalilan sun tattara a wurin namijin wannan makami wanda har yana faɗa da kansa yana cewa ana rajuluha min qafin ila qafin ni ne mijin khatimiya tun daga farkon duniya zuwa ƙarshen ni ne namijinta ni ne namijin wannan makami duk wanda ba ni ba in ya tinkari makamin mace zai zama ni kadai ne namijin wannan makami shine maulana sheikh ahmad tijani zil qurbi wat tadani sakana allah min faidi madadihi bi azamil awani yana da sunaye guda biyu ana kiransa al khatmu ana kiransa al katmu wannan shine ya bambance shi da da ya bambance shi da sauran duka waɗancan da suka yi da'awar makamin duka kowanne za a yi kiran shi da khatmu kana iya cewa alhatimul jiyali alhatimul shazali alhatimul mursi alhatimul hatimi alhatimul nabulsi alhatimul muhammadu wafa da sauransu kamar da zaka ce alhatimul tijani to amma qudubul makatumu wahidun fil alamin illa fi kulli zamani shi yasa imamun nazifi ke cewa wa bil khatimi wal makatumi summiya indahum li khatmi wilayatin wa kitman rutbati لا إله إلا الله محمد نور الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وبالقدم والمكتوم سمي عندهم بقدم ولاية وكتمان رتبة وبالكدم والمكتوم سمي عندهم وبالكدم والمكتوم سمي عندهم لقدمي ولاية وكتمان رتبتي
wato wabil khatimi wal maktumi summiya indahum ana ambatan shehu tijani radiyallahu anhu da suna al khatimu ana kiransa al maktumu a wurin waliyai din sun san shi da wannan me yasa aka kira shi da suna biyu khatimu dai karama ya cika walitta da ita khatimu na biyu ya zama mai boyayyen martaba martaba sa boyayya ce maqamuhu la yadrihi illa muhammadu to anan ne mai sauraro zai fahimci ma'anan kadama ya hata ni Faɗar kadama ya hasani, fa illa an tafi tani, abin banu faga jilani, mutanen nasa zamani, fa kai ko kullu azmani. Wala ilaha illallah, wala ilaha illallah.
don da yawa ƴan uwa in sun ji an ce kadama ya hata ni ta su ƴan ɗari kan ba'arin su sai su dauka kafafuwa ake magana ba rijilaya yace ba kadamaya ba rijilaya hata ni ba kadamaya hata ni wato makamai na guda biyu ala kulli waliyin lillahi na take kan dukkan wani waliyi na Allah da su min nash'atil awalim ila nafi suri ni khatumu ne kuma ni makatumu ne na take kowa da shari'ata da haƙiƙata yana da matsayi ne guda biyu wanda matsayi na farko yana kwaikwayon alkur'ani matsayi na biyu yana kwaikwayon sunna su ne ƙafafuwan ai su ne fuka-fukai guda biyu nashi saboda haka ƴan uwa duk wani wanda ya da'awar wannan makami a cikin waliyai in dai katmiyatul kubra ce to majazi ne shehu tijar radiyallahu anhu shine al-khatmul haqiqi menene dalili da yasa muka faɗi wannan dalili duk wanda ya da'awar wannan makami in ka bi shi da kyau zaka ga yana dogaro ne da ru'ya da yayi ko kuma kashafi da yawan su zaka ce ku shifali an yaye mini hijabi an nuna mini kaza amma shi al-khatmul muhammadi at-tijani zil qurbi wat tadani sakana Allah min faidi madadi bi amla'il awani wanda shine khatimus sab'il masani wato shi baya dogaro da ru'ya kuma baya dogaro da kushufatu shi abin da yake dogaro da shi ko da yaushe shine abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari cewa shine ma'abocin wannan makami kuma ya karfafa masa ta'kidan baligan la yaqbalu ta'wil shi yasa zaka ji yana cewa akhbarani sayyidul wujudi bi anni ana al-qudbil makatumi minhu ilayya mushafahatan ya qazata lama naman shugaban samuwa ya bani labari cewa ni ne kudubin nan abun boyewa wannan zancen daga gare shi ne zuwa gare ni ga daga ido da ido baki da baki a farke ba a bacci ba sai aka tambaye shi aka ce masa wa ma ma'anal maktumi to wai menene ma'anan abun boyewa sai ya ce huwa allazi katamahu Allah ta'ala an jami'i khalqihi hatta al mala'ikatu wan nabiyina illa sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama fa innahu alima bihi wa bihalihi sai ce wato ma'anan ƙudubul maktumi shine wanda Allah ta'ala ya ɓoye shi daga barin dukkan halittarsa har mala'iku da annabawa sai dai sayyidul wujud shi kadai ne ya san shi domin ma'aikacinsa ne ai a baya can mun gaya muku don ba'ar musulmi wani ji wannan zai damu amma a baya in baka manta ba mai sauraro mun ce maka shi wannan ƙudubul maktumin gaba ɗaya gashi ne a jikin annabi to idan ya zama misali gashi ne a kirji ko gashi ne na jikinsa dole ya zama a bayyane yake a fili ashe zai zama abun ɓoyewa ne idan ko ya zama abun ɓoyewa to zai zama annabi ne kawai ke kula da shi ba abin da ya shalli annabawa ko mala'iku da shi daga Allah sai annabinsa kawai shi yasa ya ce maqamuhu la yadrihi illa muhammadu lahu fi muhammadiyatin khairu waqafati kuma zaka ji radiyallahu ta'ala anhu yana cewa nisbatul awliya'i ila al-qudbil makatumi kanisbatil kamar ila shamsi danganan waliyai zuwa kudubil makatumi shi shehu tijani kenan kamar ka danganta ra, wata ne zuwa rana hasken rana idan rana ta bayyana kana ganin wata ba inda yaje ba yana nan karfinta ne fi nashi so da ka sai ta gama abin da za ta yi idan ta wuce to sai ka ganshi kuma da daddare shi ma yana walkawa to shehu tijani kenan hasken shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu da hasken waliyai kamar hasken rana ne da hasken wata wa huwa allazi haza jami'a ma inda al-awliya'i min al-kamalat al-ilahiyyati wal asrar ar-rabbaniyyati wa tawa ala jami'iha shine wanda ya taro duk abin da yake hannun waliyai na ilimi da ma'rifa da asiri da kamala na ubangiji tabaraka taala da asirai rabbaniyai kuma ya tattaro su baki daya a kirjin shi shi yasa imamun nazibi ke cewa walaysa li'arifin wusulu maqamihi وقد صرح النبي بذال وسيلتي باب wani arifi da ya isa kai makamin shauti jani hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa da wannan yayi wa shauti jani radiyallahu anhu bayani akan wannan لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وليس لعارف وصول مقامه وقد سرها النبي بذلي وسيلتي وليس لآرف أصول مقامه وقد صرها النبي بذلك وسيلتي وليس لآرف أصول مقامه وقد صرها النبي بذلك وسيلتي
sannan kuma yana daga hujjojin da zai tabbatarwa mai sauraro cewa shehu tijjar radiyallahu ta'ala anhu arbahu annabi amin shine al-khatmul muhammadi kuma shine al-qutbul maktumu yana cewa innal qutbal maktuma huwa al-wasidatu bainal anbiya'i wal awliya'i fa kullu wali lillahi tabaaraka wa ta'ala man kabura sha'anuhu wa man sagura la yatalaqqa faidan min hadrati nabiyyin illa biwasidatihi min haythu la yash'uru bihi wa madaduhu al-khass bihi إنما يتلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم ولدلا لأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على فيده الخاص به لأن له مشربا معهم عليهم الصلاة والسلام abin da yace ka sani cewa shi wannan kudubi abun boyewa wato kudubul makatumi shine wasiɗa tsakanin annabawa da waliyai duk wani waliyi na Allah ta'ala ko mun girman sha'aninsa ko mun kankantan matsayinsa bai isa ya karɓi faida daga halarar wani annabi ba sai da wasiɗar wannan kudubul makatumi ta inda shi ma bai sani ba shi ne ma'anan kullu shiyuki aka zu annifil gaibi amma shi madadinsa da yake sha wanda yake bance shi yana karɓa ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani ɗaya daga cikin waliyai ko salihai da ya isa ya tsinkaye akan abin da wannan wali yake karɓa na madadi ke bantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallama domin yana da mashaya tare da annabawa alaihi salatu wassalam a gaban sayyidul wujudi Allah ya ji kan ma'abocin raudu shama'il ahlil haƙiƙati lokacin da yake cewa ya shekhanal makatuma ya ƙudbal wara ya gausana ya khatmu ya fattaku kuntal mumidda lilawliya bi asrihim wal kaunu lam tuftah lahu aglaqu summa al wilayatu bil maqami khatamtaha lillahi ma adaka al khallaqu صلوا على خير الورى جواجي صلوا على خير الورى جواجي صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما يا شيخنا المكتوم يا قطب الورى يا غوثنا يا ختم يا فتاق يا شيخنا المكتوم يا قطب الورى يا غوثنا يا ختم يا فتاك كنت الممد للأولياء بأسرهم والكون لم تفتى له أجلاك كنت الممد للأولياء بأسرهم والكون لم تفتى له أجلاك كنت الممد للأولياء بأسرهم والكون لم تفتى له أجلاك ثم الولاية بالمقام ختمتها ثم الولاية بالمقام ختمتها لله ما أعطاكه الخلاق ثم الولاية بالمقام ختمتها لله ما أعطاكه الخلاق
To, ’yan uwa musulmi, saboda girman wannan makami, wannan martaba, wannan daraja, wannan matsayi da Allah tabaraka ta'ala ya ba Maulana Sheikh Ahmad Tijani, Khatimu Sab'il Masani, Zilqurbi Wattadani, Sakan Allah min faidi madadi bi azamil awani, sai ya kasance wata rana yana zantawa tare da waɗansu keɓantattun sahabbansa. A cikinsu akwai Saidi Muhammad Ligali, Abu Ɗalibu Shariful Hassani, Allah ya ƙara mar yadda, to shi kenan ana cikin magana sai di Muhammad Gali sai kawai ya shigo da maganar shehin shehunnai imami ahli tamkin war rusuki sai di Abdul Qadir Jailani kuddisa sirruhu magana sau da take shahararriya sai ya ce ka ko si da Abdul Qadir Jailani yana cewa qadami hazihi ala raqabati kulli waliyin lillahi kafata ta matsayi tana bisa wuyan kowane wali na Allah wato na take waliyan Allah matsayina ya take waliyan Allah to shehu ya radiyallahu anhu sanda ake maganan yana kishin gida ne Muhammad al-Gali yana faɗin wannan sai aka ga ya zabura ya miƙe daga kishin gida ya zauna da ya zauna ya daidaita sai ya miƙe kafafuwansa guda biyu sai ya kama su da hannu biyu ya rike sai ya ce sadaka aki Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu walakin qala zalika fi awliya'i zamanihi وأما أنا فأقول قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من لدن آدم إلى النفس في السور da ya zauna sai ya ce ɗan uwana Abdulkadir Jailani hakika ya yi gaskiya amma fa Muhammad Gali ka sani yana magana ne akan waliyan zamaninsa saboda shi hatumu ne a zamaninsa ba wani wali sama da shi amma ni ina gaya maka ƙafafuwana na matsayi guda biyu ne, shi ƙafarsa ta matsayi guda ɗaya ce, alkhatumu, ni kuma matsayina guda biyu ne, alkhatumu walkatumu, ni khatumul Muhammadi ne, so da kuma ni kudubul makatumi ne, waɗannan ƙafafuwan matsayina guda biyu sun take wuyan duk wani waliyi da duk wani arifi masanin Allah tun daga zamanin annabi Adamu alaihi salam har zuwa busar ƙaho. Wannan shi ne manufar faɗin babban kuɗumin nan na ƙasar Hausa, shi ne maulana Shek Abakar Atiku Sanka Khadimu Tijani, wanda yake faɗa a cikin ƙasidarsa da ya rubuta ta da Hausa, tusan ma aibatal fuƙara, yake cewa faɗar ƙadama ya hata ni, fa illa anta Tijani, abin fanufa ga jilani, mutanen nasa zamani fa kai ko kullu a zamani. Sannan kuma maulana Shek Ahmad Tijani, Zilkurbi Watta Dani, yana cewa إن الفيوض التي تفيد من ذات سيد الوجود صلى الله عليه وسلم تتلقاها ذوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكلما فاض وبرز من ذوات الأنبياء عليهم السلام تتلقاه ذاتي ومنها يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النكب السوري وخصصت بعلوم بيني وبينه منه إلي بلا واسطة la ya'lamuha illa Allah azza wajal yace ku sani cewa kwarare na faida na madadi da yake kwararowa daga zatin shugaban samuwa sallallahu alaihi wasallam babu mai iya karɓarsa sai zatotin annabawa duk abin da ya kwararo ya gangaro daga zatotin annabawa zati na ne yake iya tarasa ya karɓe shi daga zati na ne yake rarrabuwa a bisa dukkan sauran halitta tun daga faruwar alam har zuwa busar ƙaho sannan an keɓance ni da waɗansu ilimmai tsakanina da tsakanin ma'aiki sallallahu alaihi sallama ni da shi babu wasiɗar wani mahaluki babu wanda ya san wannan ilimmai daga Allah sai shi sai ni shine kudubun nazifi yake masa kirari yake cewa wa inni kanaituhu abal faidi innahu yumiddu jami'al alamin bi faidati
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وإني كنيته أبا الفيد إنه يمد جميع العالمين بفيدة وإني كنيته أبا الفيد إنه يمد جميع العالمين بفيدتي فكل ولي كيف كان بباره أمد بكاد ما له من فضيلتي من أول نشأة الأوالم كلها إلى النفخ يسقي كل فرد وذرتي وما فاد من ذات النبي محمد فما فاد من ذات النبي محمد فما فاد من ذات النبي محمد تلقته ذات الختم دون وسيلتي كما تتلاقى كل فيد من أنبياء ورسل عليهم جميعا تهيتي فمنا تفرقت فيود الخليقة فما ذرة إلا وفازت بقسمتي بواسطة الكلم التجاني أمد أبي الفيد قل بذا بسر وجهرتي بواسطة الكلم التجاني أمد أبي الفيد قل بذا بسر وجهرتي بوزينة الكلم التجاني أمد أبي الفيد قل بذات سر وجارتي بواسطة الكلم التجاني أمد أبي الفيد قل بذات سر وجارتي
رضي الله تعالى عنه وارضاه والنبي آمين sannan مولانا شيخ عمر التجاني ذي القرب والتداني سقانا الله من فيد مدده بعزم الأواني yana faɗa bambancin matsayinsa da matsayin kudubai yana cewa nisbatul aqdabi ma'al kudubil makatumi ka nisbatul ammati ma'al aqdabi li'anna maqamahu fi gaibil gaibi la ilma lahum bihi la fid dunya wala fil akhirah yace danganan matsayin kudubai idan ka hada su da matsayin kudubil makatumi to kamar ka ɗauko wani ammi ne wani mutum gama gari wanda bai da ilimi bai san komai na addini ba ka kawo shi cikin kudubai idan kudubai suka haɗu da kudubul makatumi ammawa suke komawa dan me saboda matsayinsa yana cikin gaibin gaibi ba su da masaniya a ciki ko a duniya ko a lahira ba su da masaniya akan wannan makamu akan wannan ne zaka ji khalifansa wanda ya gaje shi akan wannan kujera shine maulana sahibul faida a shekara ibrahim yes yake faɗa da harshensa yake cewa maqamiya gaibun fi jami'id dawa'iri wa mali wa rabbi fil hawamin musamiri matsayina boyayye ne a cikin dukkan da'irorin waliyai in ka duba da'irar abdalu ba za ka ganni ba nuqaba ubana ciki nujaba ubana ciki mafatihul kuruz bana ciki rijalul gaibi bana ciki aqdabu bana ciki a gawasun ma bana ciki yace na rantse da ubangijina ban da abokin fira a cikin soyayya na rantse da girman Ubangiji na ban da abokin fira duk matsayinsa a cikin soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Shehu Tijani Allah ya kara mar yadda yana faɗa ta haddusan bi ni'mati rabbih yana ta inna maqamana inda Allah fil akhirati la yasiluhu ahadun min al awliya'i min asr as sahabati ay min intihaihi ila an-nafsi fi suri wa laysa lahum man yasilu maqamana wa la yuqaribuhu li bu'li maramihi an jami'il uquli wa su'ubatin maslakihi ala akabiril fuhuli wa lam aqul lakum zalika hatta sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ta haƙiƙan abin da ya ce ya ce ku sani cewa matsayinmu a wurin Allah tabaraka ta'ala ranar lahira babu wani ɗaya daga cikin waliyai tun daga zamanin sahabbai wato tun daga ƙarewar zamanin sahabbai shine mana domin in ana bin mu za a je a baya mun faɗa muku cewa ƙaramin sahabbai na baya baya ya fi kuɗubi duk girman shi kuma Shehu Tijjani ya ce bambancin aikinmu da aikin sahabbai kamar bambancin rarrafan tururuwa ne da kuma gudun tsuntsun da gero ko kuma ce kamar bambancin tafiyar keke ne da jirgin sama tafiyar waliyai in ka haɗa ta da tafiyar sahabbai kamar jirgin sama ne da keke saboda haka kar wani ya ji an ce min asarar sahabati ya ɗauka ana bidus a min intihai tun daga karewar zamanin sahabbai ilan nafki suri har zuwa busar ƙaho babu wani wali da isa kai matsayin mu walaysa minhum man yasilu maqamana babu wanda isa kai inda matsayin mu yake yace kai kusantan matsayin ma ba mai iya yi saboda nisan da matsayin yewa hankali hankali ba zai iya kama shi ba babu wanda zai iya zama ya tuna matsayin ma balle je inda abin yake matsayin mu yayi wa hankali nisa sannan kuma yayi wa jiki na martaba kuncin ya iya shiga inda muke matsayin ya fi kunci daga kafa allura ba wanda zai iya kutsawa ya shige cikin kafa allura to matsayinmu kuma ya wuce wannan a bisa dukkan manyan bujuman kudubai ya ce ban gaya muku wannan magana ba da kashafi ko ruya hatta sami ituhu min rasulillahi sallallahu har sai na ji maganan daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta haƙiƙan tabbatacce to anan ne sai di Muhammadul Hajuji yake cewa wa haza dalilun ala ida'ihi lil mawdu'i haqqahu min as-sidqi wal misdaqiyya wa adamil iktifa'i bil kushufati mahama kanat kaifiyatuha yace to daga nan ne zaka gane cewa Shehu Tijani radiyallahu anhu ya ba wa wannan mawdu'i haƙƙin sa yadda ya kamata na gaskiya da kuma gaskatawa da rashin dogaro da kushufatu da kuma ru'uyoyi duk yadda kashafi ya kai Shehu Tijani bai dogara da shi ba da maganan manzo Allah ya dogara to ƴan uwa musulmi masu sauraron mu daga nan ne za ku san cewa khatmiyatul kubra da barzakhiyatul uzma gaba ɗayansu sun tabbata sun zame wa shehu tijani kafafuwa kafarsa ta dama ana kiranta khatmiyatul kubra kafarsa ta hagu ana kiranta barzakhiyatul uzma amma fa kafar ba irin wannan ba kafafuwan matsayi muke magana kafafuwan matsayi saboda shine khatimus sab'il masani mai suna abil abbas tijani zil qurbi wat tadani sakana allah min faidi madadihi bi amla'il awani ya tabbata shine ya samu cikakken bayyana akan makamin fala khatma ba'dahu yazharu fi mazharihi madad duhuri ba wai muna nufin bayan shau tijani ba wani khatmu ba za iya samun wali kasaitacce wanda zai makare kujerar qudbaniya kuma ya zama khatmu sannan ba wai mun ce bayan shau tijani babu wani wali bane a wannan sai annabi isa ya zo shine bayan shi ba wani wali hakika mun rarrabe wannan makami na khatmiya mun yi muku bayani gwari gwari gwari gwari duk dakikancin mutum duk balidancinsa sai ya fahimci wannan jawaban domin ku zama ala ilmin a cikin abin da waliyai suke da'awa ko kuma abin da waninsu yake musu da'awa idan ya sha daga madadinsu ya kamfato ka san wani zai sha madadi ya sha madadi shi walin bai ce kuma ba ma shi sai ya faɗa shi ai duk duniya ba kamar wani kuma shi in zaka tambaye zai ce akwai suwa na suwa na suwa shi ya san su amma shi almajiri ya sha wadda ya ƙoshi ya ɗauka nan ne kawai duniya daga nan babu komai to waliyai sukan yi tumbatsa su yi magana wasu kuma almajiransu ne suke musu to a cikin wannan bayanin namu mun kewaye kowa da kowa da malaman da waliyan da almajiran duka sun san cewa shehu tijjar radiyallahu shine cikamakin waliyai saboda haka a gasgata waliyan Allah tabaraka wa ta'ala a cikin duk abin da aka ji suna da'awa na makamansu a gaggata sida alƙadar jailani radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa ma fi sababati manhalun musta'azabun illa wa li fihi al-alazzu al-abyabu aw fil wisali makanatun makhsusatun illa wa manzilati a'azzu wa aqrabu ma ziltu arta'u fi mayadin al-hawa hatta wahibtu makanatan la tuhabu har inda yake cewa afalat shumusul awwalina wa shamsuna abadan ala dulil madala ta garubu sai da abdulkadir jailani radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi amin yana da girma kwarai da gaske yana cewa babu wata mashaya mai daɗin sha a cikin dausayin soyayya sai face ina da abin sha a ciki mafi daɗi mafi tsarki wai shin in tambaye ku a cikin makami ko matsayi na wusuli da arifai suke yi a halar ubangiji keɓantacci ka sani sai face ina da matsayi a wurin mafi girma mafi kusanci ban gushe ba ina kiwo a cikin makiwatar soyayya har sai da ta kai an mun baiwa da matsayin da ba a ba kowa a ƙarshe sai ce ranar waliyan farko ta fito ta faɗi amma mu mu har abada matuƙar zamani ba za ta faɗi ba kuma yana cewa ƙadami hazi ala raqabati kulli wali lillahi kafata ta matsayi wato khatimiyata ta take wuyan duk wani wali na Allah wato ma'anan khatimiyarsa kenan domin shi ma ya cika makaman dukkan waliyai a zamaninsa saboda haka kaji bai ce milladun adama ba saboda a zamaninsa ne kuma bai ce ilin nafti bis suri ba saboda shehu tijani yana zuwa domin shi sidi abdulkadir ai barzakhi ne daga cikin barazihul aqdad guda bakwai na takwas din su shine shehu tijani wanda Allah tabaraka ta'ala yake yin ishara da su a cikin fadin sa waya hamilu arsha rabbika fawqa yawma idzin samaniya kasancewa shehu tijani radiyallahu ta'ala wa ardahu annabi amin shine shugaban waliyai shine cikamakin su shine barzakhin su mafi daukaka sai ya ce kadama ya hata ni wato khatimiyati wa katimiyati ala raqabati kulli wali lillahi min ladun adam ila nabi bisuri shine zaka ji shehu mushi abakar atiku yana cewa a domin rabbu ya baka yawan fadala yake beka da khatmul awliya duka fa ba khatmi a bayanka da zai cika ahlu irfani fa kai ne khatmu ba shakka ashe kuma talikai dukka fa babu fa wanda ya sanka fa sai mu kutaru kakanka habibullahi adnani sannan maulana shek Ahmad Tijani zulqurbi wata dani sakana Allahu min faidi madadi bi amlil awani yana cewa qala li sayyidul wujudi bi izzati rabbi yawm al ithnain wal jum'a la ufariquka fihima min al fajr ila al ghurubi wa ma'i sab'atu amlakin wa kullu man yaraka fil yawmayn yaktubuna ismahu fi ruqatin wa yaktubunahu min ahli al jannati wa ana ushahidu ala zalika ولتكثر من الصلاة على هذين اليومين فكل صلاة تصليها علي نسمعك ونرد عليك وكذلك جميع أعمالك تعرض علي والسلام من ذا الله صلى الله عليه وسلم شو تجاني الله قال أمر يدعي شيء يا غياني يشي دني نارن إذا جرمم بواير أبنجينا ranar litinin da ranar juma'a bana rabuwa da kai a cikin ranakun nan guda biyu tun daga ketowar alfijir har zuwa faduwar rana kuma tare da ni akwai mala'iku guda bakwai duk wanda ya ganka ranar juma'a ko ranar litinin waɗannan mala'iku za su rika rubuta sunansa a jikin takarda sannan za su rubuta shi daga cikin ‘yan aljanna ni ina mai ba da shaida akan wannan saboda haka abin da zan gaya maka ka yawaita salati gare ni a cikin waɗannan ranaku guda biyu ranar juma'a da ranar litinin wannan shine dalilin da yasa duk wanda ya kai makamin kurbaniya a cikin dariƙar tijaniya zaka ga duk ranar litinin da juma'a yana yawan salati ga annabi kullun yana yi amma juma'a da litinin zaka ga ko fita bai cika sanyi ba aikin kenan zai ta yi yace kuma duk salatin da kai mun duk salatin da kai ina jinka da kunne na kuma ina maida maka da kaina haka nan dukkan ayyukanka ana kawo su gabana kama akan inda za ka karbe su saboda ka kula da kyau wannan babbar karama a kanta ne al'allamatul arifu billahi sai di Muhammad bin Abdulwahidin Nazifi, Allah ya ƙara mar yadda yake faɗa yake cewa, wa yashabuhul isnaini ma'a yawmi jum'atin wa ma'ahu min al-amlaki iddatu sab'ati likatmi asami man yarahu bi ruqatin wa annahu min ahli al-jinan bi ru'yati بدون الحساب والإقاب فهذه سرت بوراثة لكل خليفة wannan makami duk wanda ya zama khalifan Shehu Tijani yana hawa makamu Shehu Tijani radiyallahu ya ga wa Sayyidi Muhammad bin Abin Nasar al-Alawi shi kuma Muhammad bin Abin Nasar al-Alawi ya ga wa Sayyidi Ahmad al-Abdalawi shi kuma Sayyidi Ahmad al-Abdalawi ya ga wa Sayyidi Ahmad Sukairij al-Ayyashi shi kuma Sayyidi Ahmad Sukairij al-Ayyashi ya ga Maulana Sheikh Alhaji Ibrahim Niyas radiyallahu ta'ala anhu arbahu annabi shi kuma shi Ibrahim radiyallahu anhu ya gaya wa Maulana Al-Sheikh Ahmad Ali Abul Fatih radiyallahu ta'ala wa ardahu annabi amin saboda haka babu wanda zai ga shauci jani a cikin waɗannan ranaku guda biyu sai face wanda Allah tabaraka ta'ala ya kaddara a cikin iliminsa gabatacce cewa yana daga cikin wanda za su cika da imani ko da kuwa kafiri ne domin ko an taɓa yin haka da lokacin da shauci jani ya faɗi wannan magana sai waɗansu suka je suna labari wani bai yahudi ya ji shi ko bai yahudan telan shauci jani yana yi masa ɗinki shikenan kawai sai shuru ya kamar bai ji ba sai dai wa Jiyani dinki da ya tashi kawa sai kawo ranar Juma'a sai ya nemi hadimin Shehu Jiyani da Allah ya kai ma Shehu Jiyani kayan da hannunsa domin Shehu Jiyani bai fitowa sai lokacin Juma'a da ya kai masa sai ce da Allah ka roƙe shi ka ce ina so zai mun addu'a da ya shiga ya ga wa Shehu Jiyani sai Shehu Jiyani ya ce to a gaya masa ya shigo da ya shigo ya zauna ya kura wa Shehu Jiyani ido sai ce ya sayyidi ha ana ra'aitu waje haka wa haza yawmu kaza ya ce to sayyidi gani fa na shigo kuma yau ranar juma'a kuma fa gashi fa kai fa nake kallo sai shehu jani ya ce ai ba za ka mutu ba sai ka musulunta shike ne shehu jani mai addu'a ya tashi ya fita ya rasa ta za a yi musulunta ana nan ana nan ana nan ana har shehu jani ya rasu sai ya zama duk inda ya dosa sai ya dinga ganin shehu jani a gaban shi yana nuna mai alƙibla duk inda ya dosa yana ganin shehu kai ƙarshe bayan wafatin shehu jani sai da ya je musulunta sannan ya mutu da imani to wannan yana daga cikin karama shehu jani radiyallahu anhu sannan idan ka lura ka kalli salatul fatihi lima ubulika ka kalli jawhartul kamali ka kalli yaqutatul haqaqi fi taribi sayyidil khalaiqi ka kalli salatul gaibiyya ka kalli asma'ullahi izami waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya ba shi tijani ka lura da su da kyau ka kalli ma'anonin su to zaka ƙara fahimtar matsayin shi tijani a wurin Allah shi yasa zaka je na cewa adani Allah fi sab'il masani ma lam yu'dihi illa lil anbiya alaihi salatu wassalam Allah tabaraka ta'ala ya bani wani irin sirri a cikin fatihatul kitabi sirrin da bai ba wa kowa ba in ba annabawa ba ala nabina wa alaihi salatu wassalam shine zaka shi a tiku yana fadi salatul fatihi an baka da jawharatul kamali duka kaza asma'u maulaka rasulullahi ya baka ina ya kamar ka tijjani ‘yan uwa musulmi daga nan za mu dakata daga faɗin makamai da darajoji na cikamakin waliyan Allah za mu shiga bayani kuma akan wane ne shi a ina aka haife shi su wane ne iyayensa a ina ya nemi karatu ya aka shekarunsa nawa a wani gari ya zauna da sauransu ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mu gisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainal muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له واقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أسابي سند subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin An saurari tarihin Sheikh Ahmad Tijjani kenan, radiyallahu ta'ala anhu daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna. Sai kuma gobe idan Allah kai mu za a ji mu dauke da ci gaban karatun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Abu cikin bayanka da kan shuɗe kamar iska, mu je mu mu samu yarda ka a san gidarar zuwa ne. Wala ilaha illallah, wala ilaha illallah. A ranar binciken aibi da ala ni fa nai aibi, ina roƙon ka ya rabbi, ka gafarce ni ya hasbi, ka sani in samu gufurani. Bani na ba ta nau aiki, da udubu da kauri ya usiti, basu kan bata ko aiki, idan an zo awan aiki, ka nauya yana wani zari. Ka ga farisiri ya rabbi, ka za unyi, ka za aji, ka za ahali, ka za sahabi, ka zalika duka mai aibi, ka ga